أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to ci gaba da karatun wannan littafi matan al'ashmawi za mu tashi a kan inda ya ce wa'amma fada'ilus sala fa'ashara to mustahabban sallah guda goma ne na farko raf'ul yadaini inda takbiratul ihram shine daga hannaye guda biyu lokacin da ake kabbara ta shiga sallah shine takbiratul ihram shi kuma yanda yazo akan mashhuri cewa ana daga hannu zuwa mankibaini zuwa kafada Allahu akbar shine mashhur wa tatwil qira'at as-subhi wa adh-dhuhri وتقصير قراءة العصر والمغرب والتوسط العشاء abinda kuma ake so wanda ke cikin mustahabbi in za a yi karatu karatun sallan safiya a tsawaita karatu tadwilu qira'atus subhi wato tsawaita karatun safiya zuhur da kuma sallan azhar ta kasa na asuba da kaɗan wa tafsir qira'atul asr kuma a gajartar da karatu na al'asar wal maghrib da maghriba wa tawassut al isha amma sallar isha'i ayi ta tsaka tsaki ita ba doguwa ba ita kuma ba gajera ba wa qawlu rabbana wa lakal hamd yana daga cikin mustahabbai bayan lil muqtadi wal fadl ga wanda yake yana bin limami da kuma wanda ke sallah shi kadai wanda yake sallah shi kadai in ya taso kuma rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd yana zai kara da rabbana wa lakal hamd in ya taso daga ruku'i wa tasbihu fi ruku'i was sujud cewa subhana rabbiyal a'la da subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim lokacin ruku'i da kuma subhana rabbil a'la lokacin sujada yana daga cikin mustahabbai na wannan sallah wa ta'minul fadli wal ma'mun mutlaqan sannan wanda yake sallah shi kadai ko ko yake mamumi ne yana bin limami to mustahabbi ne yayi ta'min wato yace amin amma da sharadi ya zama sirran a asarce wa ta'minul imam fi sirri faqat shi kuma limami yana yin ta'amim lokacin da ke karatu na sirri lokacin da ke karatu na bayyane ya kare wala dalin bai cewa amin amma yana karatu na sirri zai ta'amin yana cikin mustahabbi wal qunut qunut shine kankan da kai ko ko tawabi wa huwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu laka wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka al-khayra kullahu نشكرك ولا نكفرك ونحنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق wannan shine kunutin da aka ruwaito malik ya ruwaito shi a mutawwana lokacin da annabi ya kasance na kunuti na lahanan kabila mudar domin zalunta musulmai da suka yi sai Allah ya aiko annabi mala'ika Jibril ya ce laisa laka min al'amri shay'un ay yatuba alaihim wa yu'adhibuhum fa innahum zalimun aka hana shi wannan la'anan mutane cewa Allah bai aiko ka mai la'ana ba mai azaba sai aka maddala mishi da wannan qunut saboda a cikin mudawwana Malik ya rawaito shi da isnadi ingantacce kuma sallan asuba ake yin shi yake cewa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ya ubangijin mu ya ubangijina muna lalle neman taimakonka kuma muna neman gafararka wa nu'minu bika kuma muna imani da kai wa natawakkal alayka kuma muna dogara akan ka muna dogara wato gare ka wa nutni alayka alkhayra kullahu kuma muna yabo gare ka na alheri dukkan alheri nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka kuma wa ma kafirta da kai wa nakhna'u laka kuma muna kankan da kai zuwa gare ka wa nakhla haka nan muna tube kanmu daga kafiri wa natruku man yakfuruka kuma muna kafirta da ko muna barin wanda ya kafirta da kai Allahumma iyyaka na'budu ya ubangiji kai ne muke bautawa wa laka nusalli kuma domin ka ne muke sallah wa nasjudu kuma muke sujada wa ilayka kuma zuwa gare ka nas'a muke sa'i wa nahfidu kuma zuwa gare ka ne muke hidiman ibada narju rahmataka muna fatan rahmaka wa nakhafu azabaka kuma muna tsoron azabaka inna azabaka aljid lalle azabaka wanda lalle azabaka mai tsanani bil kafirin lalle ga kafirai mulhaq mai saduwa ce wannan shine qunut wal qunut la yakunu illa fi as-subh khassatan wannan kunut kuma ba a yin shi sai a sallan asuba wanda yake ya keɓo da sallan asuba kamar yadda sunna ta zo da shi wa ya kunu qabla ruku' kuma ana so a yi shi kafin ruku'i kuma babu laifi an yi shi bayan ruku'i amma yin shi kafin ruku'i yana da wata falala cewa masu zuwa latti sallan asuba tunda raka'a ta biyu ne ake yi za su samu wannan raka'a domin an tsaya ana kunuti wa huwa sirrun kuma a sirce ake yin shi kunuti a sirce ake yin shi ba yin shi a bayyane domin lafazo shi ba qur'ani bane in mutu ya kabbarta da Allahu akbar har ya ce assalamu alaikum duk abin da ake bayyanawa a cikin sallah sai ya kasance qur'ani duk abin da ba qur'ani ba kaman ta amin amin da sauransu da kunut ba yin su a bayyane sai da yi su a sirce haka nan wata addu'a wadda mutum zai yi ita ma in dai ba aya ce ta Qur'ani ba irin su Rabbana atina fid dunya hasanatan in yazo karatu shi ma asarci zai yi wat tashahhud sunna to at tashahhud shine ba da shaida shi sunna ne wa lafzuhu ga lafzin at tashahhud at tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah tayyibatu salawatu lillah at tahiyat dukkan gaisuwa jam'in gaisuwa gaisuwoyi ya halatta ce haka dukkan gaisuwa lillahi zuwa ga Allah wato Allah ya keɓanta wannan lillahi lamu takhsis ake kiranta ba lamu tamlik ba wato dukkan gaisuwa sun canja sun keɓanta da Allah shi kadai wazzakiyatu lillahi haka nan duk abu tsarkakakku lillahi zuwa ga Allah shi kadai wa tayyiba duk abu masu kyau lillahi wa salawa dukkan salloli da addu'a zuwa ga Allah shi kadai assalamu alaika ayyuhan nabiyu sallama a gare ka ya kai annabi ka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahma Allah da kuma albarkashi nan da aka ce alaika ayyuhan nabiyyu ana magana da annabi da damirul mukhatab haka yazo rawaice kuma haka ya koya wa annabi so annabi ya koya wa sahabban shi haka za a yi kuma sannan babu a kiyasi akan wannan domin ibada tauƙifiya yadda aka ruwaito ta ake yin ta ba ƙari ba rage sannan assalamu alaina wa ala ibadullahi salihin wato assalam wato aminci a kanmu kuma kan dukkan bayan Allah salihai nan wanda yake son addu'a musulmi duk ta shafe shi ya kasance cikin salihai Allah ya samu gaba daya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ina ba da shaidan cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai abu bai da abokin tarayya وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما إنا عبد الله ورسوله كما إنا بعد شهد جوا محمد عبد الله باو الله ني ورسوله كما باو منزو الله wannan ita ce at-tashahhud wato wannan ba da shaidan tauhidi da ba da shaidan cewa risala annabi Muhammad alaihi salatu wassalam manzon Allah ne fa'in sallamta ba da haza a jiza'aka in mutum ya ƙare wannan attahiyya ya sallame salla assalamu alaikum ajza ya wadatar da shi sallar shi ta cika sai dai me wa in shi ta kulta amma kana so ka ce nan fiqhun nan yana da muhimmanci kwarai domin wani lokaci zaka dinga zama kai limami ne ko kuma mace tana sallah ita kadai amma yaro na kuka tana so ta yi sauri ta kare to da ta kawo wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulu za ta yi sallamewa domin bukatar wannan yaro da ke kuka ko ana buga kofa kana sallah kana son ka je ka ansa kada mutumin ya tafi za ka yi tsayawa a nan ko kana tashan mota ko tashan jirgi jirgi zai tashi za ka yi tsayawa nan ko ko kana sallah cin kai kulle ko wani abu dame ka za ka yi tsayawa a nan sallar ka ta yi cikakka wa in sheta amma in kana da lokaci kuma akwai yanayi in shirka kulta in kana so za ka kara akan wannan tashahud sai ka ce ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqq ina ba da shaidan alfin nan da muhammad ya zo da shi gaskiya ne ne in ka ce muhammad ba za ka ce kuma sayyidina ko wani abu ba domin hani ya zo hadisi ingantacce cewa cikin ibada ba kara ma annabi wannan kalimar sayyid sai ka ce an ma ja bihi muhammadun haq wa anna aljannata haq kuma aljanna gaskiya ce wa anna nara haq kuma wuta gaskiya gaskiya ce wa anna sirat haka kuma sirati da za a wuce daga da ake hisabi zuwa aljanna kasan shi wuta shi ma gaskiya ne wa annas sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma cewa sa'a ran da za a busa kaho kowa ya mutu atiyatun mai zuwa ce la rayba fiha babu kokonto a cikin ta wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma Allah na tada wa'anda ke cikin kabari wato za yi tashin kiyama sai kuma ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ya ubangiji kai aminci akan Muhammad wa ala ali Muhammad da shi akan kuma alayin Muhammad nan shi ma ba za ka ƙara sayyid ba don bai zo cikin riwaya ba kuma hadisi ya zo ya hana kiran annabi da wannan sau ba ibadan Allah da abin da ka hana amma in ba cikin ibada ba ne wannan babu laifi warham muhammadan kuma kai ma annabi muhammad rahama wa ali muhammad da kuma alayen muhammad su alayen na wurin malik shine mabiyan annabi gaba daya ba wai kawai dangin shi ba sannan aka barik ala muhammadin kai albarka akan muhammad wa ala ali muhammad akan kuma alayen muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim kaman yanda kai aminci kai rahama kuma kai albarka akan ibrahim wa ala ali ibrahim da alayen ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka hamidun kai lalle mai yawan godiya ne mujid kuma mai daraja cikin abubuwan da addu'an da zaka yi karawa kuma sai ka ce Allahumma salli ala malaikatika ya Allah kai kai aminci akan malaikunka wal muqarrabin da kuma da suke kusa da kai wala anbiya'ika haka nan kuma akan annabawan wal mursalin da manzani da aka aika wa ala ahli ta'atika ajma'in da haka nan duka mutanen da suke maka ta'a gaba ɗayan su Allahumma gfir li wa liwalidayya Allah ka gafarta mun da iyayena guda biyu wal ya'immatina da kuma shugabanninmu wal man sabaqana bil iman da wanda suka riga mu a kuma imani maghfiratan azman wato gafara wanda yake tabbatacciya Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammad nabiyuka kuma ya ubangiji ina tambayanka dukkan alherin da annabinka Muhammad ya tambaye ka wa'udhu bika min kulli sharrin ista'adha minhu Muhammad nabiyika kuma ina neman tsari daga dukkan wani sharri wanda yake annabi Muhammad annabinka ya nemi tsari daga gare shi Allahumma ighfir lana ya Allah ka gafarta mana ma qaddamna wa ma akharna abinda muka kaddama na zunubi wa kuma abinda muka jinkirta wa ma asrarna da abinda muka boye wa ma a'lanna da abinda muka bayyana wama an ta'alamu bihi minna da kuma abin da ya Allah kafi mu sani kafi mu sani rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka bamu a cikin wannan duniya hasana abu mai kawo wa fil akhirati hasana da haka nan kuma alahira abu mai kyau wa qina azaban nar Allah kuma ka tsare mu daga azaba ta wuta wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah kuma ina neman tsari da kai daga fitinar abu mai rai da mamaci wa min fitnatil qabr da kuma fitina wadda ke cikin kabari wa fitnatil masih dajjal da kuma fitinar masih dajjal wa min azabin nar da kuma azaba ta wuta wa su'ul masir kuma ina neman tsari daga mummunan makoma to in mutai wannan addu'a to alhamdulillah in abinda muka lura wasu su an ruwaito su amma me daga dai kare ta shahud to mutum na da yanci ya roki Allah da abin da yake so in bai iya larabci ba za mu zo to yayi ma da yaran su da Hausa da bukatar shi ta duniya da ta lahira la sune kamar haka faddu'a ba'da al-ihram bayan mutun ya kabbarta sallah Allahu akbar to abinda ake so sunna ta tabbatar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba wata addu'a tsakanin kabbara da alhamdulillahi rabbil alamin kaman yadda wa'insu wayoyi suka fito duk ba su inganta ba a sunnance saboda haka abin da ake so da mutum ya kabbarta sallah Allahu akbar sai ya fara alhamdulillahi rabbil alamin wa qabla alqira'a haka nan kafin mutum ya karatu yi wata addu'a to makaro abu ne wanda ke ake kyama domin saba ba sunna da yazo ta tabbata da gare shi والدعاء في أثناء الفاتحة هكذا إمتنا كرنت فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كنا تين كرنت ونن فاتحة أين أين الدعاء شن الإمامي نكوكو من سورار الإمام بأسو أنا الدعاء لوكشن أكي فاتحة مكروهي وأثناء السورة هكذا لوكشن أكي كرنت سورة شي ما دوكا أنكر حنت ونن والدعاء في الركوع أبن أكي مكروهي متن يركوع الدعاء والدعاء بعد التشهد الأول هكذا إن متينا التحية زمان فرقو لوكتين ديكي تحية يقال دا الدعاء با الدعاء وندكا قالي وأشهد أن محمدا عبد عبد الله ورسوله سيكتاجي ولكن تركها أو لا مسلكي والدعاء بعد سلام الإمام هكذا با أصم باين لمن يسلم يكيك تشيغ بعد صلى ويكنا الدعاء illi man ya sallame inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi da liman ya ce assalamu alaikum ko baka kara du'a ba ka sallame domin matukan kana zaune a wurin nan kamar kana sallah ne sai kai addu'o'in da kake so wasujudu ala thiyab abinda kuma ake makaruhi mutun ya saka tufa yana yana sujada akan shi domin sujada ana so a kaskantar da kai ne ana so a yi tawadi gaban Allah to in ka saka tufa kana sujjada akan shi fiya wal busut hakanan busut shine sajjada carpet ba a son yin sujjada akan shi shi bihi ma da abin da ya kama da su ana karhantawa mimma fihi rafahiyya wanda yake akwai nau'i na jin daɗi to ba a son sujjada akan shi ana karhanta ka bi khilafil hasir amma sabanin tabarma tabarma irin ta kaba din nan fa innahu la yukrahu sujud alaiha yannan to ba karhanta yin sujada kan tabarma ta kaba domin ko wannan baya nuna wani abu na jin daɗi da koko ɗaukaka walakin tarkuha aula amma mutum ita kanta ko da tabarma kaba ne ka yi sujada akan turbaya ko akan yashi shi ne aka fi so domin haka suna ta tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin yashi a kaboshin shi bayan sallah wasujud ala al-ardi afdal mutun ya sujada akan ƙasa shine yafi falala muna fata wannan zamani da Allah ya mu da dukiya ya mu da tsarin iya gine-gine komai ya kamata masallatai yanzu masu gina masallatai wurin sujada su sa sa rairayi wurin sujada wannan sunna ce babba mai kyau kuma za ta ƙara wato kawo tawadi duk girman ka duk abin da kake ji in kai sujada akan turbaya yafi falala akan kai ta akan carpet ko akan tabarma Allah ya ba mu mafaka wa min al makruh abin da ke kuma ake karhantawa sujud ala kawri imamatihi kun san kawr shine yanda ake nade rawani kawr yani nade rawani mutum ya nade rawani har ya zama ya ya kulle da goshin shi ya zo sujada sai sujada akan rawanin shi to wannan shi ma makarohi ne wa tarafi kummihi hakanan gefe wani abu na kummi na hannun rigar shi shine kum aure da'ihi ko kuma yafin shi wal qira'atu fi ruku' wa sujud hakanan an karhanta in mutun na ruku'i ko yana sujada ya karanta qur'ani wa du'a bil ajamiyya liƙadir al-sabiyya hakanan kuma mutum in yana addu'a cikin sallah ya yi ta da wani yare ba larabci ba makaruhi ne in yana da iko ya iya yi da larabci ya yi da larabci amma in bai iya yi to yi da yaren shi waliltifat fi sala kuma waiwaye da waige cikin sallah shi ma makaruhi ne wa tashbiku asabi'ihi wa farqa'atuha abinda kuma aka karhanta mutum ya hada hannayen shi yatsun shi hada hannayen yatsun shi yana cikin sallah wa farqa'atuha kuma yana kaman karya hannaye dan gajiya irin wannan ba so farqa'atuha ne yana sauti da su kamar yadda suka saba wadda ya daihe ala hasirati haka nan kuma abinda aka karhanta shi ne mutum ya saka hannun shi a kwankwason shi ana so ka miƙe hannunka wai iqa'uhu wai iqa'uhu wai iqa'uhu da kuma in ya zo ya zauna ya zaman kare wanda yake zai zai kafa ya kafan shi ya zauna kan kafa to wannan ba a son haka wata zumidu ainihi abinda kuma ba a so cikin sallah makarohi mutum yana sallah ya rufe idanun shi ko da cikin duhu ne ya bude idan shi wa wadu qadamihi ala al-ukhra abinda kuma aka karhanta in mutum na tsaye yana sallah ya dauki ɗaya kafa ya dora kan ɗaya shi ma makaruhi wa tafakkuruhu bi amrin dunyawi haka nan yana sallah kuma yana ce yana ta tunanin abubuwa na al'amarin duniya dan kasuwa yana tunanin kasuwa dan kowa dai da abin da ya dame shi to shi ma makaruhi ne wa hamlu shay'in bi kummihi aw famihi ko ko ya dauki wani abu ya saka a hannun rigar shi ko ko a cikin bakin shi yana sallah shi ma wannan domin zai karkatar da hankalin shi daga abin da yake sallah wa abasin bi lihiyatihi haka ne mutum yana wasa da gemun shi yana sallah yana wasa da gemun shi wal mashhur abin da yake ko mashhuri a wurin malamai fil basmalati wat ta'awuz karahiyatu fil faridati an karhanta in mutum na sallan farilla ya fara da bismillahir rahmanir rahim ko ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko sirrin ko a bayyane kawai da ka kabbara ka fara alhamdulillahi rabbil alamin to haka ya tabbata daga annabi da abubakar da usman da sauran sahabbai ka fara da alhamdu sannan alhamdulillahi wannan ba abun da za ka yi ba ka kabbarta kana munajati wato kana gana da ubangijinka ba abun da za ka yi kamar ka bai magana da abun da shi ya saukar da magana shi ya fi duk wata magana shi yasa ka gaggauta da ka ce Allahu akbar ka fara ma Allah da magana da yafi so shine godiya da yabo sun tabbata ga Allah saboda haka babu basmala babu ta'awuz a'udhu billahi duk karahiyya fil farida dunan nafila amma in sallan nafila ce babu karahiyya in kai babu laifi wa an malik qawlu bil ibaha an samu wani cikin riwaya daga malik a sabanin wannan cewa a'a ya halatta mutum zai iya yi ba wai makaruhi bane wani ibn salama ma maslama ibn maslama ko annaha manduba cewa a mandubi cewa nafi an ibn nafi kuma an rawaito daga ibn nafi wujuba cewa ma wajiba ce amma duka wayannan maganganu ne na farko shine ake mu'tamadi fa in fa'ala shay'an min al-makruhat in mutun ya aikata abubuwan da aka ce ba a so fi salati salla kuriha lahu zalika an kyamaci haka a gare shi wala taqulu salatu amma sallar shi ba ta baci wallahu a'lam Allah shine mafi sani saboda kawai na makamuhat abu ne wayan da yake ba a son mutum yayi su in yayi su an ana kyamar su amma me in yayi ba za ki sallar shi ta baci ba ba za mu shiga wannan babi mandubatu sala wanda abubuwa ne wanda ke ana son mutum yayi kamar mustahabbai wa yustahabu lil mukallaf wanda yake mukallafi ne wato mutum musulmi baligi mai hankali an yi tanaffala qabla zuhri wa ba'daha yi nafila kafin sallan azhar da kuma bayan sallan azhar su ne wayannan sunan rawatib wa qabla al-asr yi sallan nafila kafin sallan al-asr wa ba'da al-maghrib sannan bayan maghriba amma ba a so kafin maghriba ba a son yin nafila kafin maghriba domin mutane sun tsaya nafila kafin maghriba sun shiga cikin muftarin maghriba babu lokaci ita kadai ce aka ce koda ka yi ta a gida ka zo ka samu jama'a suna yi kakkabi su domin lokaci sun yi latti kenan wanda zai salla magariba a gida ya kare sallame ya zo masallaci ga mutane magariba su sun yi latti shi kuma yi ta a farkon lokacin ta wa yustahabu ziyadatu fi nafli ba'da al-maghrib ana so kuma mutum ya kara nafila bayan magariba wato duk ya yawaita yin magariba bayan magariba bayan sallar magariba wa hadha kulluhu laysa biwajib amma dukan wayannan sunnonin nan da aka faɗa laysa bi wajib ba wajibi bane wa inna ma huwa ala tariqil istihbab kawai hanya ce ta abinda ake so mustahabbi wato shari'a na son shi wa kazalika yustahabbu ad-duha haka nan kuma ana so mutum ya nafiloli lokacin hantsi salatu duha ana so ya yi shi ma wa tarawih ana so ayin kasallan tarawih lokacin ramadan shi ma ana son shi wa tahiyatul masjid in mutum ya shigo masallaci ma mustahabbi ya yi sallah raka'a biyu kafin ya zauna wa shaf kuma ya shafa'i wa aqalluhu raka'atani mafi karancin shafa'i shine raka'a biyu wa witr su ma ana son mutum ya witr raka'atan raka'atun ba'dahu bayan ya raka'a biyu ta shafa'i to ya yi witri ba'dahu wa huwa sunnatun muakkada wannan sunna ce tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shafa'i da witri ba yana matafiya ne ko yana zaune a gida kullum an san yana yi muakkada ce wal qira'atu fi shafi'i wal witri jahran to kuma ana son in mutum zai karatu a shafa'i da witri ya zama karatu a bayyane domin sallar dare a bayyane ake yin ta na nafila sallar rana a sarci ake yin su wa yaqra'u fi shafi'i fi rak'atil ula bi umm al-qur'an wa sabbih isma rabbikal a'la in mutum na shafa'i raka'a ta farko ana so ya karanta ummul qur'an ya ta fatiha da kuma suratul a'la wato sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya raka'a ta biyu bi ummul qur'an ya karanta fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun wa fi witr in yazo sallan witr mai raka'a ɗayan nan yi bi ummul qur'an ya karanta fatiha wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn da kuma qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas warakata alfajir su kuma raka'a biyun nan na sallan asuba kafin a fita minar raghaib abubuwa ne da ake kwadaitarwa domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun fi abin da ke cikin duniya wannan raka'a biyu din nan kafin sallan asuba wa qila min sunan wani suka ce a'a ba abu ne wanda ake kwadaitarwa ba suna daga cikin sunnonin sallah wa yaqra'u fihi ma sirran ana so mutum ya karatu a asirce bi ummil qur'an faqat da fatiha ba tare da sura ba wallahu a'lam Allah ne mafi sani to wannan babi babu musjidati sala abubuwan da suke lalata suke bata sallah tafsidu salatu bid-dahk amdan aw sahwan tafsidu sala sallah na ɓaci bid-dahk lokacin da mutum yayi dariya na sallah domin abas wai kana gaban ubangiji ka kalkace da dariya kahkaha ne ko dariya ji sauti ya fito amdan cin kana mai da gangan kai a wasu hawan koko kuma da mantuwa kawai dariya ta kubce maka a nan maganan sahawa akwai magana biyu a cikin mazhab wannan ashmawi ya tafi akan wanda ya dariya a kuskure a koko sahawan ba tare da sanin shi ba sallar shi ba ta ɓaci akwai wani magana kuma na cewa tunda dariya yi wani abu ya kare zai yi badiya to amma dai mutum ya guji dariya yana sallah domin abbas ne wabi sujudi sahwi li fadilatin haka nan mutum wani abu ne na mustahabbi ya bari a sallah kuma je mata sujudi sahwi sallar shi ta baci domin ba a yi ma mustahabbi sujudi sahwi da aka ce وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة duk wanda ya ƙara wani rukuni da gangan bita'ammudi da gangan ya ƙara wani rukuni kamar raka'a ko sujada aw nahwi zalika fi salah ko wani abu da ya kama da su cikin sallah wa bil akli ko ko yaci wa shab wa shurb ko ko sha wani abu yana sallah ko da cingam ne yake ci ko goro ko wani abu to sallar shi ta lalace wabil kalami amdan illa li islahi salah hakan wanda ya magana da gangan cikin sallah sai da in maganar ta zama dole don gyara sallah misali ya yi tasbihi liman bai gane ba sai ya ishara liman bai gane ba sai ya zama dole sai ya magana ya ce matsalan sura raka'a daya aw baqiya raka'a yayi da larabci ba zai iya bayyana da Hausa ko da yaren da iya to wannan sallar shi bata ɓaci ba amma wanda ya magana da gangan sallar shi ta ɓaci nan za mu zo masu yin kwanoti a bayyane sallar su ta ɓaci masu yin kunotiya domin ba ƙur'ani ba ne kuma ba inda aka rubuta a yi shi don magana ne balle kuma har maganan ma in ta fita daga abin da aka rawaito ana maganan nigeria ana maganan shugabanni a wannan ta wannan sallah ta ɓaci domin magana ne cikin sallah fatabtulu bi kasirihi duna yasirihi in maganar da mutum yayi dan gyara sallah tana da yawa sallah ma na ɓaci duna yasiri amma ya zama magana ce kaɗan sura raka'a ɗaya baqiyat raka'a aw baqiyat raka'atan to in magana wato kadan ce ba ta bata sallah amma in mai yawa ce ko da dan gyara sallah ne ta ta bace liman yana sallah ta liman fa kaman ce ka zo na zama na biyu ne maimakon kai zama na uku kai zama ka zo na maimakon magana da in ta yawa ta bata sallah wa bin nafhi abdan hakan wanda ya hura abu ana sallah huri cikin sallah amdan da gangan ya bata sallah wa bil hadath mutum ya kari ya rihi ko bawl ya fito mishi ko ga'idi to wannan sallar shi ta baci wa zikrul fa'ita haka nan mutum na cikin wata sallah yana sallan azhar sai tuna bai yi asuba ba sallar shi ta baci wa bil qai idza ta'ammada wanda ya fito da ya sa yatsa cikin makogoro ya amai da gangan inda gangan ne yayi sallar shi ta ɓaci amma in haka ne fito mishi ba tare da abun nan ba to babu laifi wa bi ziyadati arba'i raka'atin sahwan fi ruba'iyyati wa thulathiyya wanda kuma yi cikin sallah ya mantuwa ya ƙara raka'a guda hudu a sallar da raka'a ta hudu ne ko ya ƙara raka'a hudu a sallar da raka'a ta uku ne to wannan ƙarin da yi ya ɓata mi sallah wabi ziyadati raka'atayn fi sunaiya wanda kuma ya ƙara raka'a biyu a sallar da raka'a ta biyu ne shi ma ta baci wabi sujudil masbuq ma al imam lis sahwi qabliyan aw ba'diyan in lam yudrik ma'ahu raka'at haka nan masbuqi liman ya wuce shi da kuma liman ya wuce shi lam yudrik ma'ahu raka'atan bai samu raka'a ba wato ko da yazo liman ya taso daga raka'a ta hudu in sallah mai raka'a hudu ce ko ya taso daga raka'a ta uku in sallah mai raka'a uku ce ko ya taso daga raka'a ta biyu in sallah mai raka'a biyu ce sai ya zo ya shiga liman ya shiga tare da liman bayan ya ƙare bai samu raka'a ko ɗaya ba bayan taso daga ruku'i to ashe liman wani abu ya same shi na ƙabaliya ko na ba'adiyya shi wannan da yake mazbuki ne bai samu kuraka ɗaya ba da liman ya je yin ƙabaliya sai ya bi shi koko da liman ya ba'diya ya bi shi to sallar shi ta baci wa bi tarki sujudul qabli in kana an naqsi salati sunanin wa ta'ala haka nan sallah na baci in mutun ya bar sallah qabliya qabliyar da yake sababinta ya bar sunna guda uku kuma da ya bar sunna guda uku qabliya ta kama shi don yayi naqsi sai bai yi ba ya sallame wa ta'al kuma lokaci ya ja to wannan sallar shi ta ɓaci kawai ya zo ya sake sallah wallahu alam Allah shi ne mafi sani to wannan babi babu sujudu sahwi babi ne za mu yi magana game da rakunniya a cikin sallah wa sujudu sahwi sujuda da ake yi na mantuwa a sallah sajdatani qabla salamihi ana yin sujuda guda biyu kafin mutum ya sallame in na ƙasa sunnatan mu'akkada in ya bar sunna wadda ke tabbatacciyar sunna ko da ɗaya ce amma mai ƙarfi in ba ta da ƙarfi to biyu ko uku wai ta shahadu lahuma to an ce zai yi sujada guda biyu kuma zai zauna ya musu tashahhud wato at-tahiyyatu lillah wa yusallimu minhuma kuma zai sallame assalamu alaikum daga wannan tashahhud dinnan daga wannan sujada guda biyu wa in zada in kuma ƙari ne yayi ba ragewa ba yayi sajada ba'da salami yayi zai yi sujada guda biyu bayan ya sallame daga sallar shin nan da ya ƙari sannan yayi wayannan sujada guda biyu sannan kuma ya yi tashahhud a cikin su sannan ya sallame wa in naqasa wa zada in kuma a cikin sallar shi ya rage wani abu kuma ya ƙara wani abu sajada qabla salamihi shi ma zai qabaliya wato yi sujuda kafin ya sallame lannahu yughallibu janiban naqsi ala janibi ziyada domin ku a sallah ana rinjayar da bangaren da aka rage a sallah akan bangaren ƙari wato sallah ta cika ta cika yafi muhimmanci akan a ƙara wani abu wasahi fi salatihi ala salatati aqsam to shi mai mantuwa mai rakkonnewa a cikin sallah za a iya kasa su kashi uku taratan wani lokaci yashu an naqsi fardin min fara'id salatihi a'a ya rage wani abu ne na farilla cikin farillan sallah ya rage wani abu ne na farilla shine na farko fala yujbaru bi sujudi sahwi to duk wanda ya rage wani abu na farillan sallah bai iya gyara wannan sallah da yin sujada na mantuwa wala budda min al-itiyan bihi kafin ya sallami ya zo da wannan rukunin da ya bari wannan farillar da ya bari wa in lam yadhkur zalika hatta sallama in ko bai tuno da wannan farillan ba har sai da ya sallame wa tal kuma lokaci tsawo batala salatuhu wa yabtadi'uha to sallar shi ta lalace sai ya sake sallah amma in nan kusa kusa ne sai kabbara kuma ci gaba ya kawo da wannan rukuni ko farillar da yake ta lalace ko ku ya batta naqas to kashi na biyu wa tarata wani bugu kuma yashu an fadilatin min fadail salatihi wani abu ne na mustahabbi zai mance a sallar shi kal qunut kamar mutum na sallar asuba ya mance da qunuti wa rabbana wa lakal hamd da ko rabbana wa lakal hamd ba sami Allahu liman hamida ba rabbana wa lakal hamd wa takbiratin wahida ko ko cikin kabbarorin nan da ake yi yamance da daya wa shibbi zalika da abin da ya kama da irin wannan fala sujuda alaihi fi shay'in min zalika to duk wayan abubuwan nan da ya bari na far na mustahabban sallah ba zai sake ba zai yi wani sujada akan shi ba wa mata sajada li shay'in min zalika in kuma an ce babu sujada akan shi kuma yaje yayi min zalika qabla salami kafin yayi sallama batalat salatuhu wa yabtadi'u an ce kada kai dan ka mance da mustahabi kaje kai kafin ka sallame kaje kai kabaliya to sallar ka ta baci sai ka sake wata sallah wa taratan na uku kuma wani bugun yashu an sunnatin min sunanis salah salatihi zai mance da wani sunna ne daga cikin sunnonin sallar shi kamar me ka surati ma ummul kitab kamar suran nan da ake yi lokacin da ake karanta ummul kitab ba ummul kitab ta ita farilla ce in ya mance ummul kitab dole sai ya zo da ita ana nufin sura wadda take tare da ummul kitab aw takbiratayn ko ko ya mance da kabbalori guda biyu aw tashahhudayn ko ko ya mance a tahiyya din na farko da ta biyu su biyu ba ɗayan su ba aw julus lahuma ko ku zama gare su yamanci wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da irin wannan fa ya sujudu li zalika sai ya sujada ta sahu domin wannan in ya rage ne ya kabaliya in ko wani abu ya kara cikin sallah wanda yake bai kai raka'a biyu ba in mai hudu ce ya kin hudu ce da kara hudu ninkinta daidai irin ta to wannan sallar shi ta ba ci gaba daya wala yafutul ba'di bin nisyan ta mutum sallah ba'diya ta kama shi sai mance bai yi ta ba to ba ta kucewa wa yasjudu sai wannan wannan sujadin nan walau zakara ba'da shahrin min salatihi ko da bayan wata daya da yin sallan ya tsaya na wata daya domin yawanci in ya wuce wata daya mutum ya mance ma bai ba walau qaddama as-sujud al-ba'di aw akhara sujud al-qabli to mutum ne ba'diya ta kama shi ba'diya sai ta qabliya ya kaddama badiyan ya keta kafin ya sallame aw khalas sujudul qabli ko ko qabliya ta kama shi sai ya jinkirtar da ta sai da sallame ajza'ahu ajza'ahu zalik wannan ya wadatar da shi ya wadatar mishi wala tatlu salatuhu ala al-mashhur abinda yake mashhurin malamai sallar shi ba ta baci domin yayi kuskuren kaddama wannan da jinkirta wannan wa man lam yadri ma salla mutun ne yake salla hankalin shi na can wani wuri bai san nawa ya salla raka'a nawa ba salasan aw ithnatayn shin raka'a uku ne ko raka'a biyu ne fa innahu yabni ala al-aqal sai yayi ne akan mafi karancin abin da ya san yayi wa yati bima shakka fihi wannan wanda yake shakka ya zo da shi wa yasjudu ba'da salamihi sai yayi ba'diya wato ya sujada bayan salamihi wallahu a'lam kuma Allah ne mafi sani sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in